anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren da muka yi ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama saurin shiga aljanna mu gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun tsacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك الذي له ما في يرجع السماوات وما في الأرض الأمر وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake haɗa mu a wannan rana mai tarin albarka hudu da watan Ramadan shekara ta 1434 wanda ya daidai da goma sha biyu da watan Juye shekara ta 2013 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabilul Huda a nan unguwar gawan katare da magaram idan ku manta ba muna cikin suratul ma'ida za mu tashi akan daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya qaumu dhkuru wa id qala Musa li qaumihi ya qaumu dhkuru ni'matallahi alaykum cikin suratul ma'ida na'am mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai ware ba mu labarin annabi Musa wani labari ne shine irin gwagwarmaya da annabi Musa suka yi da shi da mutanen shi lokacin da suka huta suka tsere ma daga wajen fir'auna kun san asalin mutanen eh, masar lokacin annabi yusuf shine farkon wanda ya zo misira daga baya da- da da lokacin yunwa daga baya har ya kiran 'yan uwanshi gaba ɗaya suka zo misira bayan annabi yusuf ya yi da sarauta ya mutu an jima lokaci mai tsawo sai wannan mutane aka dinga walakantar da su ana nuna musu ba ƙasar su bace misira su huta su bar wurin ba su huta ba ma ake so ashe bautatar da su ake hazzawa lokacin fir'auna fir'aunan misir da ya hau ya walakantar da su yake har lokacin da ya buga aka yan yan duba suka yace a duba mai wane ne zai kawo karshen mulkin shi aka ce ai wani ne daga cikin kabilar su annabi Musa kinnan sai ce to za mu yanka duk yaron da aka haifa duk wanda aka haifa sai ya kashe duk wanda aka haifa mace daga ta dau ciki sai a gama ta da gozoma da dogari daga ta aihu shi dogari aikin shi in namiji ne ya kashe in mace ce ya bari ita kuma gozuma tana tare da ita hal aka kai lokacin da babu yara daga baya suka lallaba suka zo suka kawo kuka wurin sarki ya ce to in ji fir'auna za mu kashe shekara guda kuma mu bar muku shekara guda subhanallah a a wata ruwaya an ce fir'auna sai da ya yanka jariri kusan dubu goma sha biyu domin kala an yi annabi Musa kuma ya kasance a shekarar da yake kashewa a shekara aka yi annabi Musa da irin gwagwarmayar da aka sha tsakanin Fir'auna da Musa har lokacin da annabi Musa ya ɗauki mutanen shi suka huta sun tafi kenan sun kama hanya gaban ruwa baya maki a lokacin annabi Musa aka ce ina hanya yace nan ne cikin ruwan Allah ya ce zo ya buga sandan shi da ya zo ya buga sai ga hanya goma sha biyu sun bude a cikin ruwa haka mutanen annabi musa suka shiga suka shiga ruwan wannan sai da na ƙarshen su annabi musa ya ida huta na ƙarshen su fir'auna ya ida shigowa daman darajar dawace ce ta annabi musa ce ko shikenan sai ruwa ya male a nan aka halakar da fir'auna sai annabi musa sun tahi da shi da mutanen shi sun tahi sun tahi to a cikin tahiyar wannan sai allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu aka aiko ma annabi musa cewa mutanenka akwai can palestine akwai wasu mutane ana ce musu amalikawa su wannan amalikawan gwarza gwarzan katta ne ga tsawo ga katin daga wadda take ita ce shi da kuji mala yana ce mu misali mutum ɗaya sai je kano ya zo da gudu bai gaji ba ƙatta ne wanda suke su ne sai aka ce masu annabi musa su je annabi musa da fari ya tura aka ce su je su yaƙi mutanen wannan a can falastin za su shiga su su ɗauki birnin na ariha su ɗauki garin nasu ne nan allah zai tabbatar da su su zamna kai kayi kenan yadda take an gane da kyau ko annabi musa har ya tura wasu inspector wasu yan jawasi su je su dubo su ga yaya ne abin yake in har sun iya ko kuma yaya ne don su ɗau matakai yadda ya kamata to a nan a gulguje zancen kenan to sai mu komo mi qur'ani yace daki daki Allah ta'ala yace wa idh qala musa liqaumihi ku tuna lokacin da annabi musa yace ma mutanen shi yace ya qaumi tukuru ni'mati ni'matallahi alaikum ya mutane na ku tuna ni'imar nan da Allah ya yi a gare ku Allah ya yi ni'ima a gare su ya fifita su ya kamba masu Allah ya kai su matsayi wanda yake shi ne idh ja'ala fikum anbiya lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya annabawa annabawa diyawa diyawa mafi yawan annaba daga cikin banu Isra'il suke kun ga daraja ce daraja ce wadda take ita ce sannan kuma Allah ya musumi ne wa ja'alakum mulukan Allah ya sanya kuka mallaki al'amuranku ga baki ɗaya bayan da kuna ƙalƙashin fir'auna ya sumuna kun su al'azab suna ɗanɗana muku mummunan azaba yudabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum suna yanka iyanku maza suna barin iyanku mata ku yankun sarki suna aiki gidan sarki sun walakantar da ku yanda ya kamata sai gashi aka wayi gari an halakar da fir'auna kun mallaki al'amuranku Allah ya muku baiwa annabi Musa yake tunatar da mutanen shi saboda haka duk abin da Allah ya ce mu yi wa mu yi kada mu tsaya ba kuna gani kiri-kiri aka halakar da fir'auna kun san shi fir'auna shi suke ba bayan mutuwa ku ji ba aya inda Allah ya ce al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsayar da kai da jikinka a hudo jikinka kowa ya gani dan wanda suke bayan ka ya zamanto aya ne a gare su su sun san fir'auna ya iya ruwa ya iya huto yadda ya kamata dama a antarnama ma har kukkulle jikin shi ake yi a nasa shi ruwa can kuma sai ya huto to kuma a ce an kashe fir'auna a ruwa ai kun ga sai su ga ka bai mutu ba in dai fir'auna ne yana nan zai dawo bai mutu ba to haka ne al'amari yake tahiya an gane da kyau ko to wato shi fir'auna Allah subhanahu wata'ala da yace al-yawma nunjika bi badanika yau za mu tsere da kai da jikinka gangar jikinka kenan in aka hudo shi da aka halakar da su sai ruwa ya hoshi kowa ya zo ya gan shi ganin fir'auna ne a mace dan zuciya su yarda to anan akwai matsala wanda malamai suke ganin cewa shin wannan ramsis cat na yanzu wanda ake zuwa ana gani a duniya ramsis ne ko ramsis kat wanne ne ka san duka al'adar ramsis ne ne shine fir'aunin aka dauka a yanzu ko to akwai akwai alamar tambaya su a masar duk wanda ya hau sarautar masar sunan shi fir'aun lakabi ne lakabi ne to duk wanda sarkin su fir'aunin da ya hau in ya mutu a lokacin za a mishi daki irin wannan dogon wanda ake cewa pyramid a can sama ake mai kabarin shi a ajiye shi ai da yawa ne a yanzu haka da ramses ɗin da tuwa ka mene ne duka gasanan dai duka to aka ce guda shine fir'auna na zamanin annabi musa su kuma misrawa allah ya koya musu yadda ake ɗaukan jikin mutum a ajiye shi ana cewa ko a same kanwa sai ya sandare kan haka nan gashi nan ita dai tambaya inda take shin wannan fir'aunan na yanzu shine na zamanin annabi musa ko ba shi bane aya qur'ani ayal qur'ani ta ce zan mu barka dan wanda suke bayan ka ne zamanto aya ne a gare su wasu malamai suna ga wanda suke bayan ka na zamanin wasu kuma suna ga wanda suke bayan ka hannu ai bayan fir'auna ne to anan ne ke da kwai alamatul istifham Allahu a'lam bi murad Allahu a'lam bi dalika Allah shi ya san wannan to ala kulli hal dai Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsiratar da mutanen fir'auna mutanen annabi Musa ya tsiratar da su da fir'auna aka halakar da fir'auna da mutanen shi an mallaka ma mutanen annabi Musa al'amuransu a hannunsu sai suka zamanto mine sai suka zamanto a haram iyantattu wace mine ne Allah ya ce Allah ya sanya annaba wa ja'alnakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ya muku baiwa ya ba ku abinda bai babu kowa a cikin alam talibai ku duba annabawan da aka sa yafi yawa a cikin su kuma a lokaci daya Allah ya halakar da makiyansu Allah ya maido su suka zama to ahrar ne sai mai Allah ya ce gaba
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Allahu akbar a cikin tahiyar wannan annabi Musa ya ce ya kaumi ya mutane na udkhulu udkhulu al-ard al-muqaddasa ku shiga wannan garin at-tayyib kasar Palestine shine muqaddasa tsarkakekken wannan kun san masallaci uku ne a duniya wanda Allah annabi ya ce ake iya zuwa ziyarar su ta kanas masallaci nawa ne masallaci uku rabi wanda zaka tashi takanas ka tafi ziyarar masallaci a shara'ance masallaci uku ne a duniya na farkon su ita ce ka'aba na biyun su ita ce masallacin annabi na ukun su shine kudus masallacin da yake palestine na kudus su ne masallatai na shari'a wanda takanas zaka tashi ka je ziyarar su ka yi sallah a ciki ka samu lada mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah daya a masallacin kudus daidai take da sallah ɗari biyar a wani guri sallar lisha yanzu da muka yi alhamdulillah su sun yi sallar lisha Allah ya sa duka Allah ya karba to sun yi mu da lada ɗari biyar sai na gaban shi shine masallacin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ɗaya a masallacin madina daidai take da sallah dubu a wani guri in ba ka aba ba sallah dubu ya ɗan uwan musulmi yanzu sun yi sallar lisha mun yi sallar lisha insha Allah Allah ya karɓe ibadar mu to sun yi mu da lada dubu kowa an yi shi da lada dubu a cikin mu masallacin annabi kenan kowace sallah daya kuma malamai sun tabbatar da hatta nafila a lullunke take tahi da lada dubu sallallahu alaihi wasallam sai na uku su shine babban wanne ne shine masjidil haram na Ka'aba masallacin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallah ɗaya a masallacin ka'aba daidai take da sallah dubu ɗari a wani guri dubu ɗari ya ƴan uwa musulmi shi yasa sauka mutane hankalinsu ya rudu so suke kullum su tahi su tahi ka'aban nan shi yasa sallah sallah ɗaya daidai take da lada dubu ɗari ya lullumka ka da lada dubu ɗari ya ka gani wannan gara ga aljanna ma ga aljanna sai wanda baya so masu kuɗi sun da lada ko Allah samu ce to haka al'amarin yake tafiya ya ƴan uwa musulmi masallaci uku ne wanda mutum zai tashi takanas ya tafi ziyarar su bancin masallacin wannan uku babu wani masallaci annabi ya ce ya shuddu rihala li talata ana ɗarme kaya a tashi za a tafi ziyarar masallaci masallaci uku rak a duniya bancin su babu takanas ka tashi ziyarar wani masallaci babu shi a duniya banda wannan masallatan guda uku saboda haka ya kamata kowa ya hatara a cikin wannan al'amari to annan musa yake ma mutanen shi galgadi yana ba su tausayi yana tausar zuciyarsu yace ya kaume udkhulu ardal muqaddasa allati kataballahu lakum ya ku mutane na ku je ku shiga wannan kasar ho mai albarka mai tsarki wadda Allah ya wajabta ya sa tilas ne tun a cikin ilimin shi Allah ya sa tilas sai kun je ya ce mu ku je ku je ku shige ta in kuka shiga Allah zai yi faralai shi za ku samu galaba a kan shi wala tartaddu mi Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum kashe ni kada ku juya ku bada baya fatanqalibu khasirin za ku wayi gari kuna masu asara yanda bayanin yake annabi Musa ya tura mutanen shi da Yushau da Khalid da Kalib a wata ruwaya mutane uku ne ya tura yace su je su binciki wannan gari tunda Allah ya ce mu je lalle lalle Allah zai taimake mu a wannan gari ku je ku binciko ku kawo mana yaya ne garin yake domin yaƙi kun san ɗan salo ne yaƙi yana son salo zambe yake so ba haka ba kawai zaka zo ka faɗa maki iya son salo yana son bayani yadda ya kamata a zamanin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yaki an yi mubaraza wani ya fito da wani sai wani sai kahurin yake cewa musulman kai da aka ce ku huto ka huto kun huto kai zaka huto da kai da wani kun san me yake ni salo ne na yaki wai so yake waiwaya musulmin ya ga wai wane ne ya biyo shi shi kuma ya tisa sai ce kai alihu ya koya min yaki ya san ni na huto ya saka ka ce da huto da wani daga nan shi ma ya sa mai tsoro duk abin da za a yi a sama maki tsoro a yakin musulunci haka ake yi misali guda kamun mu wuce wannan guri na muhammad abu dujana abu dujana takama ce ya yi kawai ya bakanta cikin kagurai hal annabi ya yi mulmushi hal annabi ya yi mulmushi a kan kamaka tahiya kawai iya tahiya subhanallah an zo za a tahiya ka ba kagurai gaba ba kai ba ja baya sai dai ka yi nasara ko a kashe ka to shine da aka fito hilin daga muhammad abu dijana sai ya keto daga can da takobi yana ɗagawa yana kwagoro yana cinta yana jujjuyawa mutane suna kallon shi annabi har yayi mulmishi kahure suna yi wayewancin shi kalmi wannan wannan wannan da rajul wani da wannan ya bakanta musu rai ya gitta tsakaninsu yana kamaka annabi ya mulmushi yace yukra hadal mashay illa fi hadal maqam Allah baya son irin wannan tafiye sai a irin wannan matsayin sai a irin wannan matsayin da za a bakanta maka rai a irin wannan matsayin duk abin da zaka ka tirza shi ana iya yi to annabi Musa da ya tura mutanen shi Yushau da Kalib a wata ruwaya an ce har mutum uku ne da suka zo garin birnin Ariha gurin Amalikawa sun shigo garin sai suka yi katari suka shiga gidan wani sarmayi ne ma bai isa ba aure ya huta irin wannan na samari da suke ɗauko wani ɗan abinci su zo su ɗan zazzafa mu yanzu mi suke wace ko da dare a turare guda hayaki da gindo da bakin wuta da sauransu da a zo a ɗora irin wannan ya ce ya ɗauko wasu abubuwa ne ya huta daga gidan shi gidan samari ne sai suka shiga gidan suka ta yi katanga ko ina katanga sun kasa fita suna neman hanyar su da su kawai katanga suke gani sama shi ko gidan wani ne suka shiga da fari kamun nan a ruwaya ta ce sai da suka fada san shi da kyan suka gudu su ƙanana ne kamar ta tabaru su kuma gauda gaudan kanta ne to da ya zo sai ya tattare sai tattare ya ɗauko su yake musu magana kuma suke magana tare ya cewa ku suwa ne daga ina kuke iya mamaki shi sarmayin wannan wani irin mutane ne sai ta yi kai gidan sarki ya sarki ku duba wasu irin halitta ga su da kunne irin namu da hanci da komi irin namu kuma muna magana da su aka kalla kowa sai ka ba da kusan ka sai gani sai ka ba da subhanallah fa'alu lima yurid kowa iya kallon su ga su nan gurin to a haka sai sarki ya tambaye su ku su wane ne suka ce mu mutanen annabi Musa ne ma'aikin Allah shi ya turo mu mu zo mu gan ku za mu zo mu yaƙe ku zuwa ƙarfin imani aka kwada ta kwashe da dariya ku za ku zo ku yaƙe mu eh za mu zo mu gan ku mu zo mu yaƙe ku mu kalkashe kun san abin akwai mamaki yadda ya kamata a hannun sai ne aka naso su aka ce to ku je ku zo ku je ku zo ku yaƙe mu mun shirya to wannan mutanen da suka zo daman annabi Musa ya ce idan kuka je duk abin da ko gani kal ku gaya ma kowa ni za ku zo ku gaya ma dan ya san bai san ba abin da za a iske ko biyu Yushau da Kalib ya suka zo suka gaya ne na ukun arwaye sai ya shiga gari kaka wai wai wai sun gansu ya dinga ba da labarin su ya dinga kamun annabi Musa ya huto daga gida a tattara mutane a yi bayani tuni kowa ya san shi ne a gaban su to kun ji abin sai suka rude sai suka yi tsoro suka hirgida suka ga lalle lalle su ba za su iya bayakin wannan mutane ba za su iya ba yakin wannan mutanen wanda a suka ɗauke su kamar tattabaru haka ne annan musa yana haƙurƙurta sai ya cewa ku je allah ya ce mun sai a ina haba musa mu kuma je ba wannan je kada kai da allah haka suka ce je kada kai da allah ku yaƙe su suka ce in kuka hudda su mu mun je mu zamna a garin yanzu za ku ji aye mi allah ya ce ga zamne ka miƙe ƙafa gaban wani babban mutum wai ka kamar ka zage shi ka miƙe ƙafa ka ga wani babban mutum a can baka isa kai wannan kaga al'ada su ce haka nan kuma a kan ladabi suke ɗaukan ta kuma misali kama gemu mutum haka ka san lallabta gemun shi haka wai ladabi ne na ƙarshe ka mishi haka ne al'adar ko wada ake yi ana wadawa an yi wada ta yadda ya kamata in ka zo ka kama gemun mutum wai shi kenan sai haƙura wai ka mai da shi babanka shi ke nan kawai sai hakura daga kama gemu na shi mu kuma nan yanzu ka kama gemu tsoho kaka ai musiba ce to irin wannan ne al'ada ai irin wannan al'ada ce a nan yanzu ba zai ka kama gemu tsoho amma babban malamin ka na kirki kana tare da shi malamin ka sai ka ka kama gemu shi ka tabbaci kan shi daɗi yake shi ka girma shi haka ne mu dubu sha kama gemu ma daɗi yake yi zai kama da wani shi daɗi yake daɗi ya kama yana shi babban ka amma nan yanzu daɗi to irin wannan ne a Saudiya a Makka ko a Madina in suka tambayi abu za a saida wannan nawa nawa ake saida shi in riyal biyar biyar ne sai ka gaya ma haka in riyal goma goma ne ko sai ma haka sojiyo a mun sharaba faɗa ya ce to dan na tambaye shi zai ce mun ba ka uban mu ko anan al'ada mu ne ne in ka ma mutum haka kenan ba ka uban ka ko ya ce su wai biyar suke faɗi biyar ne biyar dala biyar ne suke ba tamam an gane ko to irin haka ne annabi ba zagi bane annabi ya ce saka lakka umuka daman barin ka aka yi haka ake faɗi in mutum yi magana ta wawanci magana ta bai gane wani abu al'adar haka suke bari to saka lakka ummuka da mun barinka akai ashe kai baka gane magana annabi yace wa in wa hal yakubba nas ala wujuhihim me yake sa mutane su fada da huskokin su au ala manakhirihim ko kuma abu sakafadun su su fada a cikin wuta annabi yace illa hasaid alsinatihim ai sai abinda halshen su ta girbo musu kun san yan wuta haka ake kafa su a rubuta ciki a rubuta ciki ake kafa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya rubuta ciki a masallaci ya sa kafa ya ture shi ya ce tashi Allah yana kushi da irin wannan kwanci kwanci ɗin wuta ne rubuta ciki haramun ne ba a kwanci rubuta ciki saboda haka dole kowa ya sani hana ɗiyan shi rubuta ciki daga kananta yara kuma musamman mata mata suna yawan rubuta ciki da yara a hana kowa rubuta ciki rubuta ciki kwancin ɗin wuta ne haramun ne Allah yana kushi da irin wannan kwanci Allah baya son wannan kwanci to irin haka ne su duk wanda suka ce wannan ba mu shiga garin wannan da harshen su a wannan shekarun suka mutu ba su kai ba Allah ya haramta musu wannan garin ai musiba ce sai a gaba
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قد قتل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين daga nan a wannan guri Allah subhanahu wa ta'ala sai dakata da bamu labarin annabi Musa da mutanen shi da irin gwagwarmayar da aka yi sai Allah ya fara bamu labarin annabi Adam annabi adam da shi da ɗiyan shi da irin rikicin da suka yi a nan duniya Allah yake cewa watulu alaihim na ba'abanai adam bil haq wasu labarin ɗiyan annabi adam da gaskiya menene labarin nan nasu id qarraba qurbanan lokacin da suka gabato da wani abu na saraka wato qabbila min ahadihima sai aka karbi saraka ɗayan su wa lam yutaqabbal min al-akhar sai aka ki karɓar saraka guda kala la aqtulan nak sai ce to bari zan kashe ka ala innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin yace bari dai Allah yana karba daga gurin masu jin tsoron Allah menene bayanin ita Hawwa mata Annabi Adam farkon duniya ta kasance tana aihuwa bibi biyu ko da yaushe mace da namiji mace da namiji take aihuwa a shari'a a wannan lokacin saboda mutane ake so su tattaru sai a gitta a yi aure haka Allah ya ce a yi wa sai ya armi kenan kanwar shi shi kuma kanan wanda aka aiho su tare sai ya armi ya armi ya shi shi dai wanda aka aiho ku tare babu armi tsakanin kenan tagwaye amma sai ka armi ta kasan ka shi kuma na kasan sai ya armi ta sama farkon duniya ne lokacin babu mutane so ake a ayyawa a yi a samu jama'a da yawa da aka samu jama'a da yawa to sai aka haramta wannan shari'a ce Allah ya ce ya sanya shari'a ga yadda wanda wa kullun ja'alna minhum shir'atan wa minhaja kowace jama'a ya sanya musu shari'ar su da manhaji manhaji na rayuwa an gane ko to sai aka aiho wani ana ce mai kabila kabila aka aiho shi da shi da mace kuma aka aiho habila habila shi ma da shi da mace kenan a shari'a ta lokacin ya ne za a yi ya ne za a yi aure kenan kabila zai armi wadda aka aiho habila da ita ko to ita shi kuma habila zai aihi zai armi wadda aka aiho kabila da ita to sai kabila yace shi bai son wancan eh kun san mugu mugu adawa ce babu kamar adawar adawar kishi sai yace bai son ta shi kawai sai wadda aka aiho su tare ita za a arma mishi aka kada aka rai aka ce shari'a ce Allah ya ce ya za a arma maka ita ya ce a wancan baske da kyau menene menene da sauransu da in ka duba tarihin zan ga hujjojin da shi kabila ya bada shi ba ya arme ta bauchi ya ce sai wannan wanda aka aiho su tare shi ita zai ita za a arma mai aka hau aka sabo kabila ya kiya to a lokacin idan rikici ya tashi Allah subhanahu wa ta'ala idan zaka yi saraka sai a ce to kowa ya kawo saraka wanda Allah ya karɓi tashi shine yake da gaskiya kuma shi za a ba abin nan da ake rikici da shi kun gane da kyau ko shi kabila manomi ne iya aikin kayan gona da sauransu shi kuma habila makiyayi ne iya da dabbobin shi aka ce to kowa ya je cikin dukiyar shi ya kawo abin saraka ya kaddama gurin Allah wanda Allah ya karba shi za a ba wannan wanda ake rikici da ita kalima an gane da kyau ko shi kabila sai je kawo cikin kayan noman nashi wasu kaya shibra da wasu rubaku dai wanda dai ba ba wani na kirki ba kayan noma wanda ba su da kyau sai je kawo ci ga sarakar shi shi kuma habila mutumin kirki ne shi sai da ya duba tatturnan rago wanda yake shi ne sai a cikin garke ya shanyo shi ya ce ga sarka sha ba Allah ita ku a shari'a a lokacin kuka yi sarka zawa za ku aje ba wani ba ake ba ba kamar mu bane ba da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mu da tausayawa in ka hudda sarka sai ka ba wani ya amfana da ita kuma ka samu lada ya samu lada a'a a lokacin su in ka huddo sarka kawa za kai ka aje in Allah ya karba kana kallon abun naka Allah zai turo ta wuta daga sama wuta za ta zo shak sai ta dauki abun to Allah ya karbi sarkar in kuma aka bar ma abun ka dauki abun ka ba so haka ake kiri-kiri a lokacin yake da suka kawo kabila ya kawo sarakar shi habila ya kawo sarakar shi wa za a ba mata wuta ta zo wuta mai zata dauka shibra kowa ya san abin kirgi ko kuma da zuciya mai kyau wuta da ta zo ta dauki rabu sai aka bar kabila da yan shibran shi da sauransu Allah baya san shi baya san daman shari'a ce daman manhaji ne na Allah haka Allah ya ce ai to kenan kabila baka da hujja sarakar kama Allah baya so san kuma abi kuma habila shi za a armama wannan mata sai shaitan ya zo ya raya mai ya ce kashe shi shi bai san bayan da ake kashe mutane ya ce kashe shi in ka kashe shi shi ke sai ka arme ta magana ta kare kun ga farkon jinin da aka zubda a bisa fuskar kasa shine sanadin kishin wannan da keta wannan da ke tsakaninsu da hasada shi yasa kabila ya kashe habila kuma duk wanda ya kashe mutum har yanzu saboda kabila ya fara kashe zubda ya fara zubda jini shi kabila yana da kursantash yana da wata nisba ta zunubin kashe mutum akan duk wanda ya kashe mutum man sanna sanatan sayyi'a falahu wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wannan hadisi wanda yawa gurin hasanatan din akwai rikici sai mutane sun fahimci abin da ake nufi wanda ya sunnanta muguwar sunna iya da zunubin da zunubin wanda ya yi ta har ranar kiyama za a dinga bashi ba wanda ya sunnanta sunna mai kyau fa iya da ladanta da ladan wanda ya yi da hasashin kiyama to yaya ne ake sunnanta sunna mai kyau kawai zawa zaka yi ka kirkiro abu ka ce a wannan mai kyau ne a zo a dinga yi alhali mu annabi ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam yau na cika muku addinin baya karuwa baya rabuwa ko menene abinda zai nesantar da mu daga wuta ya kai mu aljanna annabi ya gaya mana shi duk abin da zai nesan kusantar da mu da wuta kuma ya nesantar mu da aljanna annabi ya gaya mana shi manya-manyan mazhabin wannan kowa ca yake yi in sahal hadith fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta shine mazhabata imam malik yace kullun yu'khadhu bi wa yurad illa sahibi hadal qabr magana kowa ana karbar ta in tayi daidai ana barin ta in ba ta yi ba daidai sai mai kabarin wannan ya nuna kabarin annabi yace shi kadai ne magana shi ake dauka daga shi kuma ya ida kuma shar'i ne na amsa aikin mutum sai ya yi daidai da abin da annabi ya zo da shi bai wa ka kago ka wani mun ga hadisin aisha ba kan da mai akan roshe bidiya to kuma nan an ce wanda ya sunnanta sunna mai kyau iya da ladanta da ladan wanda ya yi da har ranar kiyama ya zaka fassara kana gani an yi karo to babu karo a cikin wannan abu bayani yadda yake sunna ce wadda tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ita Allah ya umurce mu da abun sai mutane suka manta da abun sai kai ka zo ka fara yi sai suka tuna suka fara yi kaji yanda bayani yake kaji bayani yanda yake kawai bayani shi mutane sun hwasa saraka sun hwasa kula da mutane yan uwansu sai kai ka zo ka fara yin saraka ka tuna musu sai su ma suka fara to kana da ladan duk wanda yi wannan kuma har tashin kyama daga nan ran nan kaga ka tunatar da su ba wani abu ne zaka kirkiro sabo a daman akan hujja abin yake abin yana da hujja Allah ya umurce a yi da shi a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurta a yi shi sai mutane suka manta sai kai ka zo ka tunatar da mutane to daga ran nan duk wanda ka tunatar da shi kana da ladan wanda yayi har tashi kiyama haka ake ne an gane ko me Allah ya ce gaba
لئن بسطت لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله
da lokacin da ya ce mishi kala la aqatulan nak zan kashe mishi ya ce mine kala la aqatulan nak ya ce sannu zan kashe ka kala inna ma ya taqabbalu Allah min almuttaqin ya ce bar dai Allah yana karbal yana karbal daga gurin masu tsoron shi yana karɓar sadakarsu yana karɓar ibadarsu daga gurin wanda suka yi dan Allah masu tsoron shi suke yake karɓa sai habila ya ci gaba da gaya ma dan uwan shi ya ce mishi la in basatta ilayya yadda ka li taqtulani wallahi idan ka shinhuda hannunka a kaina dan ka kashe ni ma ana bi basatin yadi ilayka li aqtula ni ba zan shinhuda hannuna ba akan ka dan in kashe ka kaji mai imani kenan wanda ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah yace inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai kuma duk abin da ka bari don tsoron Allah sai Allah ya maimaita maka ya baka wanda ya yi shi duk abin da ka bari don kana tsoron Allah wani ya zagi Umar bin Abdul Aziz Amirul Mu'minin amirul mu'minin aka dasa mishi daga baya umar bin abdulaziz ya ce mishi sai ce ma mutanen shi wallahi sai in rama kuma na iya ramawa ba dan ina tuna ranar kiyama ba ina tuna ranar hisabi kawai shi yasa ba zan rama ba amma na iya ramawa annabi ya ce man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah ka iya yi ka bari dan Allah to sai Allah ya canza ma wanda ya yi wannan abu ya ce ni ina tsoron Allah Ubangijin talibai ya nuna tsoron Allah yadda ya kamata ba irin tsoron fir'auna bane ba da ya ga mutuwa ya ce amantu na yi imani ba billahi amantu bi banu isra'il ko a ƙarshe shi shi wannan a cikin rayuwar shi ne yace iya tsoron Allah sai mi gaba
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار yace mishi inni uridu وذلك جزاء جزاء
الظالمين na'am الظالمين yace mishi inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika ni ina so ka tahi da zunubi na da zunubinka gaba daya fa takuna min ashabin nar dan ka zamanto daga cikin yan wuta domin duk wanda ya saba ma Allah duk mai kashe mutum ya zamanto daga cikin wuta sakamakon wanda ya kashe mutum in kaji aya yanda Allah ya rakkaba zunubi da yake kan shi wa gadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban alima duka wannan ai mugun abu ne mummunan makoma ce yace wa dalika jazaa'u zalimi wannan ita ce sakewa azzaliman mutane hadili yake gaya mai haka nan kada kai azzalimci baya da kyau azzulmu zulmatun zalimci duhu ne sai kaka gaba
فطوعت له نفسه فقتل أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين sai ran shi ta raya mishi shi wane shi kabila ko sai ran shi ta raya mai ya zo ya kashe dan uwan nan nashi fakatalahu sai ya kashe shi sai ya kashe shi farkon jinin da aka zubda a bisa kasa kenan wata ruwaya ana cewa shaitan ya ya koya mai bai san ma yadda zai kashe shi iya kwance na barci sai shaitan ya ce mai dauko dutse ya zo ya buga a kan ya dauko dutse rugum rugum rugum ya zo ya rabka mishi shikenan ya mutu bai san ma yadda ake kashewa duk aikin shaitan ne a'udhu billahi minash shaitani rajim fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhi fa qatala sai ran shi ta raya mai ya kashe dan uwan shi sai ya kashe shi shine farko mutumin da aka kashe a duniya sai kaka gaba
فبعث الله fa qatala fa asbaha min al khasirin sai ya zamanto ya wayi gari daga cikin masu asara sune tababbu fa ba'atallah فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال له قال يا ويلك هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين bayan ya kashe habila a wata ruwaya ana cewa shekara guda yayi yana dauke da shi duk inda zaya sai ya dauke shi tsaye duk inda zaya sai ya dauke shi tsaye bai san ba yadda ake binnewa to amma akwai alamar tambaya shin gangar jikin tashi bata tsami shekara guda shin ba zai ba tsami jikin shi a jikin shi da sauransu iya yawo da shi shekara guda ai akwai magana shi yasa da yawa daga cikin malamai suka kore wannan magana cewa bai dauke shi ba shekara guda shi dai ya kashe shi ya zama to daga cikin tabaku kuma ya rasa yanda zai yi da shi ya rasa yanda zai yi da shi amma babu zancen ya goye shi shekara guda iya yawo da shi a hawan lo- lokacin da Allah ya so ya suturta shi ya gaya mishi yadda ya gwada mai yadda zai suturta shi ya suturta dan uwan shi shine Allah ya aiko mai wasu hankaku guda biyu hankaka guda biyu ya zamne ya kallon gawa ya rasa yadda zai da ita sai suka tada fada a tsakaninsu su kuma tayi ma mala'iku ne suka tada faɗa sai ga ɗaya ya ɗauko dutse da minkar ɗin shi da bakin shi ya jefa wa gudan sai guda ya wadi fakita wai ya mutu sai ya janyo shi ya janyo shi sai rami ya rami ya rami ya sa shi ya binne ya binne sai tashi ya dane shi a gaban kabila iya kallo dan kabila ya haka kun ga Allah ne koya mai ya zai suturta shi ya zai binne shi kawai kenan mutum in ya mutu binne shi ake Allah ne ya gaya mishi kawai to shine bayanin wannan aya sai ba ba'atha Allahu guraba sai Allah ya aiko wasu hankaku ya ba fil da suke bincike a cikin kasa suna koto da sauransu li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi dan su nuna mishi yaya zai suturta sutura dan uwan shi da suka zo suka yi wannan suka binne ya tashi ya tahiye shi kala sai kabila yace ya wailata yace kai cona a ajastu an akuna mithla hadal gurab yanzu na kasa a kwakwalwata na kasa tunani in zama to kamar kwatankwacin wannan hankakar shi da kai shi yake ma kai shi wada ya ce fa uwari ya sau a afi in sutura sutura dan uwana fa asbaha minan najimi kuma sai ya wayi gari yana nadama to wace irin nadama ce nadama akan ya wahala da shi ko kuma nadama akan ya kashe shi Allahu a'lam mu dai Allah ya ce mu ya wayi gari yana nadama to kun ga wannan kabila da ya kashe habila shine farkon jinin da aka zubda a duniya farkon jinin da aka zubda a duniya ke shi yasa har yau duk wanda ya kashe musulmi sai an ba kabila nisba wani percentage na zunubi wanda dai shi fara sunnan ta mugu sunna wannan an fahimta da kyau ko daga nan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shedan Allah da ma'aike shi sun kuma daga kuskure ya Allah muna roƙonka dai Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayen mu Allah ka sanya mu aljanna gabaki daya a wannan dare na Ramadan da rahmatuka ya arhamar rahimin Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واكرمنا جنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين